المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ونقول ما أتبارك وتعالى بإمام الهدى والرشيد ورحمة الرسول للكتاب من صحيح البخاري ونفعك الله من الموافقة abin da za mu karanta Allah ya wani mawafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da mu karanta da saurara wa da wasu da ke tsira da yau duniya da lafiya kamar da sai na maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mun kwana a cikin kitabu da hadisi mu za mu kashe insha Allah a cikin wannan bashi a cikin wannan kitabu a jiya kafin mu shiga sabon bani akwai abin da ya shafi karatun fatiha a sallar janaza an dai ba bayan ma an yi magana a damar ganin malamai a gabatar da zurduka waɗanda suka bi zurdukan sabbai a kan karatun fatiha mashuruɗi ne a cikin sallar janaza da waɗanda suka ganin ba a yin karatu tun da ne ita fatiha ƙur'ani ce in aka yi fatiha an yi kira'a ita kuma kira'a lam tushra ba a shar'a ta ba sallar janaza domin ji fahimtar waɗannan malamai da kuma waɗanda suke kallon fatiha suna mata wani kallo na daban cewa ita dai janaza sallar janaza ta kunshi godiya ga Allah to saboda haka ita fatiha wato abin da ta kusa kenan godiya da Allah ta fara bauta don haka ake karatunta a cikin janaza ta la'akari da cewa godiya ce ga Allah ta fara bauta dama ya roƙa Allah ta fara bauta salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ga mamaci shi da wanda aka sharata a cikin sallar to to mun ji da malaman da suka yi bayani da da sahabbai wanda suka tafi akan yin sallah a akan karanta fatiha to amma ba a san ina ake karantawa ba saboda kabbar bari hudu ake yi shi kowace kabbar ne da ayi fatiha haka wasu ka ce wasu ka ce a'a bayan dai kula ta farko nan da ake yin kabbar bayan nan da ake yin fatiha bayan kabbar farko nan ake yin fatiha saboda haka abin da wasu ka tafi da shi akan shi kenan cewa bayan kabbar ta farko wasu da a'a bayan kowace kabbara ana yin fatiha ne wannan dai maganganu ne na malamai da sabayin da ke ciki kuma kowanne za ka ga suna yin suna da abin da suka dogara da shi na hujjoji to sannan kuma bayan haka ita fatiha nan bayyana ake da hukun a tsakiyar ta shi ma akwai maganganu da yawa a ciki wanda daga ciki akwai bayyanawa bayyanawa din nan akwai riwaya da ta tabbatar da bayyana karatu domin da abdullahi al-abbasi ya bayyana karatu sai ce dalilin da ya sa na bayyana domin kusancewa min sunnati karatun fatiha yana da sunna malamai suka ce idan sahabi ya ce min sunnati kana kaza min sunnati yana da matsayin marfu'i ma'ana yana da hukuncin marfu'i wannan magana ko da bai ce annabi ya ce ba ko annabi ya yi ta ba ko da bai danganta da ruwa ga shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tana da hukuncin rabbi a dan inda da zantuka kuma shi ne ba mashhurin zance idan sahabi ya ce min sunnati kaza to lallai wannan yana da hukuncin rafi kamar ya ce annabi ya ce ko annabi ya yi ko kuma mun zama ana umurtar mu da yin kaza to shi ma kamar ya ce annabi ne ya ce sallallahu alaihi wasallam ko kuma mun zama muna yin kaza zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba umurtar ba ne amma muna yin kaza zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma da hukuncin rafi ma'ana kamar ya dangana ne har ya zuwa inda sallallahu alaihi wa alihi wasallama a bisa ɗayan zantukan malamai mushi kare wannan cikon bayanin jirgin za ka zama shi da sabon bayan to باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن والنبات كينا na yin sallah babu salati babin yin sallah an kamar ya sa kamar ba da ba da bayan an binne wanda ke ciki bayan an binne shi to sai a yi sallah akan kabarin yana bayan binne shi wannan babin abin da ke zarta wanda
حدثنا علي بن من هاد حدثنا شعوب قال حدثني سليمان بن حلباني قال سمعت شعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمر مرقوز فأمره وسلم خلفه قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو قال ابن عباس رضي الله عنه
cewa in aka dibi tarjumar babu salati ala qurbi ba da bayan sun babin hukuncin yin sallah akan kabari bayan ma'ana shi wanda ke cikin kabarin ai mai sallah irin ta janaza ma'ana hukuncin sallar janaza akan kabari ba da mutum bayan min shi to kaga nan bai ce kai tsaye ya ce ana yi ko ba a yi ba kaga yadda ya zo ya zo da mutlakar tarjama tana iya ɗaukar komai cewa babin yin sallah akan kabari bayan an rufe shi ba a yi ko kuma a'a ana yi kaga bisa ne fahimta wannan to dama can irin abin da ya saba da shi kenan duk wata mas'ala ba da aka gida ba imam bukhari ya zo zai tarjama ta zai kawo wata da tarjama saboda la'akari da wannan da sabar da ke ciki imam bukhari da la'akari shi za ka in yi hararo da suke cewa ba a yi kuma sai hararo da suke cewa ana yi za ka sai da alƙar sai ce babin sallah a kan kamari bayan an rufe wanda ke ciki saboda matsala ce ke da fiye حدثنا حجاج بن مرهاد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على قبر منبوذ فأمهم وسلم خلفه قلت من حدثك هذا يا أبا أمر قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأن الحديث وأن إمام البخاري في حجاج بن مرهان يا ذا تدم قال حدثنا شعبة يجي شعبة يا ذا تدم قال حدثني سليمان الشيباني يجي سليمان الشيباني يا ذا تدني قال يجي سمعت الشعبية يجي ناجي الإمام الشعبي الإمام الشعبي دي من دي تسن ونن سوننسا دا نسبة نسبة shi sunansa amir ibn sharahil amir ibn sharahil ash-sha'bi tunaji ya qala sami'tu ash-sha'bi nadi al-imam ash-sha'bi ya qala yace akhbarani man marra ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya shuɗe tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ala kabarin mambuzin a bisa wani kabari mambuzin in an suna wannan ya gabata na hadisi har aka ce malamai na karatu wannan wuri da karatu biyu su ce kabri mambuzin ko kabrin mambuzin an ce kabri mambuzin kabarin wani mutum wanda ba san kowa ne ne ba an dantince shi kawai sai aka same shi ya rasu sai aka yi masa kabari shi ke nan kaga an ce kabarin wani ba a san kowa ne ba sun kashe aka yi kaga kabrin mambuzin ke ko kuma a kabarin mambuzin abu sa wani kabari da ke gefe yana ɗaya waje gefe idan tabbatar min ahliha makana shar'iyya lokacin sai da maryam ta waru ta koma gefe gefe shi ne tabbin tabara ya koma gefe ya ware gefe ɗaya waje shi ne magana an fassara shi da wannan a ce kabarin منبوذ haka manbuz ya rasu ba ne kabari wani kabari wanda a gefe ɗaya waje ko kuma kabari manbuz to duk an karanta shi an suna wannan hadisi a wancan lokacin da muke wannan bayani ya ce wanda ya shuɗe tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a isa kabari manbuzin da ke gefe akhbarni ya bani ya bani fa ammahu yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam amma ya yi musulmanci da wannan sallar janaza da kabari wa sallam khalfahu suka yi salla halfahu baya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace qultu sai nace man haddasaka wani ne ke da wannan qultu Sulaiman Shibani shi ya tambayewa ya tambaye al-Imam Sha'bi Amr Sha'bi yace sai na tambayi sha'abi na ce man haddasa ka ba kai mana bayanin kowa ne da ka dace man marra eh ko akbar ni man marra wanda ya shuke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ni labari wane ne wanda wanda ya ba ka labari qala sai al-imam shafi yace ibnu abbas radiyallahu ta'ala yace abdullah ibn abbas ne shine wanda aka yi abin da shi shine suke tare ba za a sallallahu ta'ala sallam ya yi sallah ga wani wanda aka rufe cikin kabari قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
حدثنا محمد بن فضل حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان اخوذ رجلا او امراه كان يقول في المسجد يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الانسان قالوا مات يا رسول الله قال افلا اذنتموني فقالوا انه كان كذا وكذا قصته قال وحضروا شانه قال فدلوني على امره فأتى قبره فصلى عليه حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه ان اسود رجلا او امراه كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان قالوا مات يا رسول الله قال أفلا آذنتموني فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته قال فحقه شأنه قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه ولا حديث محمد بن الفضل يا تسلموا محمد بن الفتح قال حدثنا حماد بن زيد يجي حماد بن زيد يا من تقدموا لحماد بن زيد بن درهم حماد بن زيد بن درهم الثابت يا تقول ثابت الفلاني عن ابي رافع يا تقول ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يا تقول ابو هريره تعالى تفكر ان اسود يجي سنتين وان اسود aka ce aswad ana la'akari ne da fata cikin fata cikinsa yi wani bakan fata to bakan fata din na rajula namiji ne a wai mara'atan ko mace ce in dai mace ce ba za ce ba za ta dauki aswad ba amma in an nemi launi ma'ana sunan kiru alali kasan akwai aswad alali sunansa ne ba da aka ni da maganar ko ba ta ba ya zama alami gare shi in alami ne wannan bace ba za su yi ba da dalilin ka to amma in an nemi fata sai a ce bakan fata ko farar fata to cewa bakan fata ko farar fata zai dauki mace ko namiji an fahimta to wannan bakan fata din ko mace ne ko namiji ne karamu yana shakka shin wanda ya rasu wanda ya saba sharar masallaci da namiji ko kuwa wanda ta samu sharar masallacin nan macen ce ranar da shakka sai ce wa julan ɗaukata ka ne hukumar masjid da kamata a takaicen takaitawa ne ko namijin ne ko macen ne aikin su sharar masallaci yana sharar masallaci ko tana sharar masallaci walam ya'lamu nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bi mawti ko da yau baki maza Allah ya sani ba amma maza Allah ya san shi kuma ya san sananne ne ga wajen sharar masallaci ko sananna ce tsohuwa ce wajen sharar masallaci fa zakaru ba ce min faqar sai manzo Allah ana cikin hira ta wata ran sai dauko magana sai ambaci bawan Allah nan yace ma fa ala zalika al-insan wai bawan Allah nan lafiya na dina ganin shi shin ba fa ala zalika al-insan me yasa mi bawan Allah na dina ganin shi qalu sai suka ce ba ta ya rasulullah ya rasulullah ai babu shi ya rasul ai ya rasul wannan bawan Allah da kake magana ai ya rasul qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi afala azantumuni me ya hana ku sanar da ni lokacin da ya rasu me ya hana ku sanar da ni lokacin da ya rasu saboda husnul ahadi na manzon in manzon Allah ya san mutum to bai mace shi kuma zai mutunta shi kuma za a ga cewa kamar manzon Allah da yake shi to ya yi shi idan aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kula da shi ya kula da shi saboda husnul ahadi na manzon sallallahu alaihi wasallam قالوا sai suka ce inna bukana kaza wa kaza ya rasulullahi ai ka ji kaza da kaza sai aka dauki labari qissatu aka dai ma da qissa ne gani gani gani gani gani ya rasulullahi ka ji yadda abu kuma ce ku qissatu qissatu mu ko sai ta mana qissatu qala sai ce fa aka musha Allah sai suka dauki al'amarin ba komai ba ai ya rasu ne a lokacin da mun ga kanmu matsa maka ya rasu da layi da bai wata ba ta gabata kan mu matsa maka mu fito da kai cikin dare kaza kaza ta ka zo a gare Allah da sallallahu alaihi wasallam sai suka dauki an amare shi ba gobe ba ai wannan gadan ya rasu ba sai hada da Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin shi bai da wannan matsayi Mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu yana da wannan matsayi sai ce rufajin duni a amurki mu je ku nuna mun kabarinsa mu je a nuna mun kabarinsa ta rike kuma muhimmanci ke ko bayan yaro sun za a ce a yi mai sallan yana cikin kawai fadin duni a kawai ba ta kabarin ku salla alaihi sai mu za a yi kabarin sai mai sallah sai mai sallah ta ji dalilin ba ta kabarin ku salla alaihi shi ne mutabakar wannan ɗan ba da wannan hadisi ba za a yi kabarin su yi mai sallah kaga ya nuna muhimmanci kenan to a nan sai ba gaggaru da yawa shi wanda ba a yi masallar ba kwata-kwata kwata-kwata ba a yi sallah ai kaga shi wanda an mai sallah kawai ba za a yi mai sallah za ka ba za a tashi ya je mai sallah domin ya samu rahama ya samu albarka ya samu albarkar du'a da Muhammad sallallahu alaihi kuma ya samu albarkar tsayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a kan da to sannan ana magana kan wanda bai da sallah ba an rufe shi in an nuna wannan bayanin sai ne ne da malamai sun ce ali ba a gani ko a auna a gani da ta ya ji jirgita jirgita in bai jirgita ba awoyin da aka rufe shi bai jirgita ba yau to a toni a fito da shi a yi sallah in kuma a'a ya isa jirgita yanzu ga awoyin da ya cikin kabarin yanzu ya isa jirgita ma'ana ya zama ya fara bayan to sai da ya sallah ba sai da tuni shi sai da sallah a sama to wannan kuma wato an yi sallar kuma a yi ko suna fahimta cewa wannan hususiya ne ga muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suna da a'a ba hususiya ba ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda ake nema a farka su sahiye to don haka sabanin ne malamai imamu bukhari ya kawo mutlakan tarjama saboda la'akari da waɗanda suke cewa ba a yi in dai ba ba a yi ba in dai an mai to na sabani ne za a yi masa wani ya zo ya masa ko ba za a yi masa ba wani abu sa bane amma in ba a yi mai sallah baka coka to za a yi masa sallah kuma abin da za a yi lakarin shi bai shi fita ba a ciro shi a yi mai sallah ko ya jin fita a bashi shi a mai sallah ta sallah
باب المريم يسقم خبط النعال باب الميت يسمع حق shi ko wanda za su wuce dab da kabarinsa ko ba su da duka duba za su wuce da gidan kabarinsa yana jin ƙarar kakanninsu yana jin ƙarar kakanninsu ta rike nan mafhumi ashe in ya rasu ana dawo masa in an rufe shi ana dawo shi da rai dan domin wanda wanda yake da rai yake jin watan yake ji ji ya kubuta gaba da ya kubuce ma wanda bai ji wanda bai da rai dan haka da aka tara kafirai a badar aka zuba su cikin tsohon rijiyar su da saba'in da aka kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya a kan su a kan rijiyar yana cewa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawlin azaba ga duk wanda ya kafirce mishi kun samu alƙawlin Allah ya zama gaskiya ko sabai suka ce Rasulullahi ya wata tuna ya ce magana da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu halin da suke cikin nan ba ku fi su ji ba ba ku fi su ji ba amsawa ne kawai ba su amsawa ne kawai ba su na'am to mamaci wanda aka rufe shi ya rika jin karar takalmin waɗanda suka je raka shi ko waɗanda za su shuɗe dab da shi to
حدثنا عياش حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في الأمر وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليس مؤخر عن آله أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أنه عبد الله ورسوله ويقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول النار ويقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمدرقة من حديد دربة بين أذنيه فيصيب صيحة يصمتها من يليه إلا الصقلين
حدثنا عياش قال حدثنا أبو أعلى قال حدثنا سعيد قال وقال للخليفة حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي ولأغى وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنه قال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فيراهما جميعا واما الكافر او المنافق فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقه من حديد ضربه بين اذنيه فيسير صيحة يسمعها من لا من لا من يلي من يلي إلا المثلين طيب wannan hadisi ayyashu ya zantar da mu shi kuma ayyashu da wani rakam ya ce haddasa na abdul ala ya ce abdul ala ya zantar da mu ba da haddasa na sa'idu yace sa'idu ya zantar da mu shi kuma abin da yace qalat وقال لي خليفة يجي خليفة ياتي لني خليفة بن الخلافة بالخاء المعجمة والفاء ابن خيات بالخاء المعجمة وتشديد الياء خيات با abin da yace haddasa Abi ibn Zurayh ne Zaid ibn Zurayh ya zantar da Mubarak haddasa Sa'id yace Sa'id ya zantar da Muhammad Qatada ya karbo daga Qatada an Anas ya karbo daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qal abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-aqdu idza wudi'a fi qabri bawa in aka ajiye shi fi kabri a cikin kabarinsa wa tawalla wa dhahaba ashabuhu mutanensa ashabu mutanensa wanda suka rukawo shi tawalla sun juya wa zahaba suka tafi aka ce tanazuhi watan tawalla da zahaba suna tanazuhi ga ashabu an fahimta wasu kuma zai ga tuwon liya aka juya mai baya wanda har ashabu sahabbansa ma'ana mutanensa ɗan uwansa waɗanda suka kawo shi sun juya sun baji ba sun dafe hatta inna gulen su maɓukar ani alihim to sai ana misalta tsananin kusancin kusancin juyawa tsare ba sai sun yi nisa ba ta yadda haƙar takalminsu yana ji sai a mai da rayuwa an fahimta yana jin ƙarar takalminsu kaga ba su yi nisa ba za a damu da ruwa wannan tambaya da za a yi masa ba su yi nisa ba za a yi mana wannan tambaya to shi ne ce hatta kwatankwacin yan tazarar rufe shi da mai tambaya ita ce aka kwatanta ya ce hatta har yadda ma tun ba su ma yi nisa ba suna juyawa ƙarar takalmin su da suke gudun ƙasa irin fat takalmi na ƙara ɗin nan to shi ne wato hamka bugawa ƙara ko ƙara'a ƙarar da zane a yin takalmin su yana ji a kan madalla wannan lokacin tun ba su yi nisa ba tun yana jin ƙarar takalmin to tun wannan lokacin mana kayan mala'iku guda biyu za su zo nakiru da munkar kamar yadda ya kawo a cikin watan watan baya su ne ake ce mana kiru watan da munkar maganganu akwai maganganu da yawa a kan menene da dalilin ce musu nakir da munkar waɗanda su ne dai mala'iku guda biyu ba a kada ba za su tada shi zaune zaune za su tada gida na mace bai kula da mu sai su ce masa ma kunta ta kuru bi hada rajuli muhammadin sallallahu alaihi wasallam me za ka faɗa a cikin wannan watan mutumin da ya cika dukkan sifofi na rujula sallallahu alaihi wasallam hada rajul wannan alidalab watan yana nuna kamala kamala wanda ya cika sifa ta rujula sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kuma watan ahadi ne watan ahadi ne firra juli a cikin mutumin nan ana jin da ka san shi ana jin ya san shi za ka sai aka kawo watan alif da lam domin ya gwada cewa ai sananne ne wanda aka sani ne da ke firra juli wane ne ce muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da sunan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ta ji tambayi da za a yi wanda yake cikin kabari ke nan sai rubutu sai ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na shaida na tabbatar bawan Allah ne manzon Allah ne wanda ita ce aqida ta tatta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi ne kuma rasuluhu manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda cikin bayan Allah babu kamar shi Allah bai yi ba kuma ba zai yi ba irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne iko ne akan komai amma hukunci ya zartu manzo Allah shine mafificin halitta kaf shine sunnar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku kaga wannan kenan sai ya ce ya shaida Abdullahi rasul dama din sallallahu alaihi wasallam ya dace kullu kama auratu nasara innama innama innama ana abdu fa qulu abdullahi wa rasuluhu faƙulu abdullahi wa rasuluhu in an tambaye ku ku ce abdullahi wa rasuluhu kaga wannan amsa kamar daidai abin da manzon Allah ya ba da umurnin ka amsa in an tambaye ka akan manzon Allah ko in za ka yi bayani akan manzon Allah to ku ce Abdullahi wa Rasulu shi ne zaku Abdullahi wa Abdullahi sayyid khalqihi litansib lahu ma shi'ta la tafkashuru in dai kace manzo Allah Abdullahi ne Rasulullahi ne to duk abin da zaka faɗi na matsayi to ka ma rabu abin don abin da ka sani ne zaka yi to sai ya ba da amsa shi mumini ba ka ji amsa mumini ashhadu annahu Abdullahi wa rasuluhu fa yuqalu sai a ce unzur ila maq'adika min an-nar abdalaka Allah bihi maq'adan min al-janna yace kalli sai a yayi sai sai a yayi janna ana yayin hijabi sai ya ga gida na na wuta ya ce kaga gidan nan naka ne to amma tun da ka shigo wannan layi na abdullahi wa rasuluhu to Allah ya musanya maka da wancan gidan yanzu an yi kansu dinai to kaga naka na aljanna kaga na aljanna shi abu da wancan shine abdalaka Allah bihi maq'adan min aljanna قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يشفى يرحمهما جميعا duk gidan da na aljannan da na wutar da siya kansu duka ya ga ga wannan shine ga mu da aka musu ya mashi wa amma kafiru amma kafiri aw munafiqu ko munafiki ka san wannan hadisi ya gabata can farko farko su ko ga ne a kitabul imani sai aljanna a kitabul imani mu fi abin da yake cewa ummal kafir amma kafiri shi ka aure munafiqu ko munafiqi fa yaqulu amsa tan in an ce ma ta qulu bi hadha ar-rajuli fa yaqulu abin da yake la adri bai sani ba yace bai sani ba kuntu aqulu ma yaqulu an-nas na zamo dai ina faɗa abin da mutane suke faɗa bai faɗi bai faɗi komai ne ya dai ji kawai mutane na faɗa yana faɗa amma bai faɗi menene yake faɗa فيقال لا دريت ولا تليت sai a bashi amsa ce la da raita baka sani ba ko wala ta laita kuma shi yasa baka iya karantawa ko wannan an mai fasarori sama da fasara goma in ji mutum bin la da raita wala ta laita wasu ka ce wala ta laita baka karanta alqur'ani ba kuma da ka san manzon Allah ba ka karanta alqur'ani ba la daraita baka sani ba wala talaita ko baka karanta alqur'ani ba kaga da ka karanta alqur'ani la daraita ne da ka san wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce mugun addu'a ce ko baka sani ba to kada Allah ka san baka karanta alqur'ani kaga girma annabi ba to kada Allah ya karanta mugun ya tashi mutum ne wanda ya dace ya san abu zai ce bai sani sai ce kada Allah ya san ka kaga mugun ya amsa ce mugun ya amsa ce wasu kace talaita innan asluhu talauta wa ma talauta ba karanta qur'ani ba sai aka mai da wawdin nan ya koma ya sai ce wala talaita asalin shi wala talauta eh ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه سنة أبغيش بمطرقة تقلمة وتقل قلمة من حديد تقرب ضربة دوكا من قلب بين بين أذنيه تكان كل ويشبيو فيسيه صيحة زي وتقل كارا صيحة كارا يسمعها من يفوت أبوس بشي سيادي والنكارا duk wanda a kusa da shi sai ya ji wannan ƙara shi ne su mafuku wato man yi wanda a kusa da shi duk sai ya ji wannan ƙarar in ba wa ba ya ce in ba farfalai ba in da farfalai ba sai mutum da aljani duka suna da nauyi wanda Allah ya ɗora ma halittar su don haka hijabin da ke kunnuwansu bai bari su ji amma dabba ta ji itace ku ji duwatsu su ji komi ya ji mala'iku su ji wannan tsara amma mutum da allai saboda hijabin da ke a kunnuwansu a majiyarsu ba za su ji ba sai kuma waɗanda Allah ya yi ba akwai waɗanda Allah ya yi ba hijabin su mutane ne kuma cikin al'umma akwai wanda Allah ya yi da hijabin amma za su don haka ta fuskar karamu sai su ji abin da na kabari yake ciki sai su ci saboda ta fuskar karama annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa inni la asma'u ma la tasma'un inni la ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un ina ganin abin da ba ku gani ta fuskar mu'jiza ina jin abin da ba ku ji ta fuskar mu'jiza to haka ta fuskar karama wali ya iya gani kuma ya iya ji ta fuskar karama abin da ba kowa zai ji ba za ka kaga cewa nan wata illa sakalai ne sai na ya bi mutum da aljani kenan su kadai ne ba sa jin wannan baina uzunaihi tsakanin kunnuwansa guda biyu watan kunnensa na dama da kunnensa na hagu aka ce to ga kai ne aka ce ga kai ne aka ja a ga fuska ce duk domin fuska baina uzunaihi take tsakanin kunni na dama da kunni na hagu nan fuska take to saboda haka zai iya yiwa ya zamo fuska ce kuma zai iya yiwa ya zamo kai ne a kuma kai ne jini bai rubu ne ba ba wannan hadisi yana karantar da abubuwa da yawa daga cikin abin da hadisin nan ke karantarwa ka gani da tabbatar da azabar kabari akwai azaba cikin kabari ga waɗanda suka cancance ta Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare mu wasu daga cikin alfarqu dhalla irin mu'tazila ba su yadda da akwai azabar kabari ba suna ganin ba wani azabar kabari sai dai in an mutu sai an je lahira ma'ana in an yi misali ta mutu je wuta Allah ya kiyashe mu dan aljanna ya aljanna Allah ya sada mu suka ce nan ne kawai azaba take amma maganar azabar cikin kabari babu su wannan shuhuri ne bauɗewa ne fita ne daga aƙida ta wato da ahlus sunnati jama'a aƙida ahlus sunnati jama'a tabbas azabar kabari mutabbata ce hadisi da yawa sun tabbatar da waɗannan sun tabbatar da wato wannan azaba ta kabari da ayoyi da yawa sun tabbatar da azaba ta kabari daga ciki wannan hadisi hadisi bani wanda muka karanto yanzu kaga yana tabbatar da azaba ta kabari Allah ya shi sannan daga cikin abin da wannan hadisi yake karantarwa hukuncin shiga makabarta da takalmi hukuncin shiga makabarta da takalmi yana karantar da shi ne waɗanda suka ce halal ne ka shiga makabarta da takalmi da wannan hadisi wanda muka karanta yanzu suka kafa hujja suka ce inda ba a shiga makabarta da takalmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce wato wanda aka rufe yanzu yanzu yana jin karar takalmin waɗanda suka rufe inda ba a shiga makabarta da takalmi ba manzo Allah sallallahu ba zai ce na kabarin yana jin karar takalmin waɗanda suka rufe shi ba domin mi wasu kuma su kuma sun dogara ne da hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama hadisin Anas bin Malik ne yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ga wani yana tafiya a cikin kabba a cikin makabarta da takalmi sirfiya taini yace waɗanda suke sirfiya ba ba wato an goge an jeme fatar takalmin ba gashi tare da jiman fata ce kaga ne mamman fata ta alfarma ke an je na kwalliya ke da na alfarma ke to saboda haka wasu suka ce da manzo Allah ya kai shi sai ce kai cire ta kalmin nan cire ta kalmin nan su fiye ta nan cire su guda ne kuma da nan suka yi maganganu akan cewa hukuncin cire waɗannan takalmi to amma dai abin da Imam Wadudin Ali ya ce wannan na tabbatar da halaccin sa takalmi ga wanda zai je makabarta ziyara ko kuma wanda zai je ga wani a makabarta ya yi tafiya da cikin abubuwa da kalmi wannan wasu kuma ahadu zahir suka tafi a cikin akan cewa karaniya yazid ibn zurayh da ahmad ibn hanbal da ibn hazmin a muhalla suka ce bai halatta mutum ya yi tafiya tsakanin abubuwa da kalmi guda biyu amma su iya taimaka da aka je bai fata su an je bai fata su ne waɗanda umallata na sha'a alaikum to amma in akwai gashi gare su jaza in suna da gashi don waɗancan da ba za ta ce wani ya cire su ba su da gashi ne na alfarmani yadda suke ce to da jaza zare wa in ka bi hadi ma sha Allah in kuma akwai gashi a ɗayan su والآخر بلا شك إن ما قاشي جاز المشركي يمن yin tafiya cikin su ya halatta ɗaya na da gashi ɗaya ce man mata ce ɗaya gumi gashi ce ya ce wa yasa lafin ni'ala idan da kasar muhajara in zai shiga makwarta a kan kakanni ya ce wa hasa mustahabu amma mustahabi ne ba mustahabi ne waɗannan suka yi ihtijaji bi hadisi bashirin bil khasasiyya yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ara julan yamshi bainal qurun hadisi bashir ya ce manzala sallallahu ya ga wani mutum na tafiya tsakanin kaburbura da takalmi su sakin takalmi shi fa qala ji wai haka ya sani masirki ya sai ya ce ya kai canka ya kai ne wannan takalma masu kururzan fata mai jimin mun fata ya ce cire wannan takalmi imam tahawi ya rawace shi abu dawud ya fitar da shi ibnu majah ya kawo wanda imam hakim ya kawo shi ya inganta shi haka nan ibnu hazmin ya inganta shi ko malamai suna da sabani amma abin da amsa kaga wannan aka ce jamhur na malamai sun tafi da wani kare ce halin ne ka sa takalmi ka shiga makamarta za ka biya ne ka je rufe wani ne halal ne shiga makabarta da taka shi ne zancen jumhur wa kuma qaulul hasan shi ne zancen muslim da ibnu sirin da ibnu sirin da imam an-nakhai da imam thawri da abu hanifa da imam malik da imam shafi'i wa jamaahir al-fuqaha ibn sab'in da kuma jumhurul fuqaha daga tabi'ai kuma ba'dan da suke bayan duka abin da suka tafi akan halaccin sa ta tafi a cikin makabarta to sannan akwai bukatar amsa kan hadisin can wanda wata nuzar da sallallahu ta'ala sun ce cire takalminka aka ce abin da yasa wato bi annahu inna ma atarada alayhi bil khalqi in ihtiraman lil maqadir ba da har ci bane ko Allah ce cire takalminka malamai suka ce abin da suka fahimta ciki ihtirami kaddarawa girmamawa ga wanda ke mace a mabarkar shi ne awa abin da dole bane wakila aka ce lil khiyari fi mashi wasu ma malamai suka ce manzo Allah ya lura da ne shi saboda ya sa takalmi na alfarma na kawa na kwalliya don haka yana tafiya yana kallon takalmi ya burge ko kuma ga inda ake haka wani yamanci yana ɗeban burgewa shi a lokacin da yake cikin makabarta manzo Allah ce cire wannan takalmin ma'ana ba mahallin su bane kamar zuciyarsa ba ta da mai takama ya nuna zuciyarsa ba ta cikin makabarta yana cikin makabarta amma kuma yana takama ya sa wani takalmi tsadade wa qala al-bahawi al-imam al-bahawi ce إن أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بالخلق لا لكون الشيء بين لا لكون المشي بين الأمور بالنهار مكروها باويدا محل da maza Allah ya ce cire ko kuma umarnin da maza Allah ya bayar ce ka cire ba wai don yin tafiya da takalmi makaruni ba ne walakin saboda abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga kazanta fi ma kada ya sa man kaburbura kazanta wasu kace zai iya yiwa najasa ya dako da manzo Allah ya ce ce don duk wurin ba ba wanda manzo Allah ya ce ce shi shi to in har cin shi kada zai gama in wata doka ce shi kaɗai za ta kama ba shi kaɗai za ta kama ba to aka ka kama shi shi kaɗai ka keɓe shi wani hukunci ne na hususi za ka fita wani hukunci ne na hususi al'imamu khattabi ya ce wannan abin da yasa aka karhanta saboda nuna alfahari da jin daɗi za ka wacce magana nuna alfahari da nuna buki فهم أن يكون دخول المقبرة على التواضع والخشوع أنصوني وتدش المقبرة على الخشوع والخشوع لتواضع وترى نموني نقتل وترى نموني وترى نموني لا أروجه الله أكبر أنا سأقول شكرا كنيه سوشا كم تني شكرا قولي كم تني شكرا قدعي الدنيا كم تني شكرا مقبرة سادة شعوتي شعوتي kai ya shiga makabarta da gurace-gurace ya shiga makabarta da tawazuri da kuma tazallu da mushri ibn jawzi ya ce shi Allah ya ce ba zai karantar da halaccin shiga mafarsa da takalmi ko kuma harancin shiga da takalmi kawai dai watan wai dole ala annahu amrun bil khalqi ihtiram lil qubur kawai dai an ce a girma kabari ba don shiga da takalmin watan haramun da wannan dai shine abin da jumhur a koda yaushe a rika fahimtar irin waɗannan fikihun da ke cikin wata waɗannan hadisai
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها هو نحوها جميع أو أو نحوها إيش wannan babi yana magana akan wanda ya so a rufe shi a cikin ƙasa wadda take mai tsarki al'adar muqaddasa aka ce baitul muqaddas baitul muqaddas shine masjidu iliya masallacin iliya ɗayan masallatan nan guda uku wanda duk duniya ba irin su masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam masallacin harbin makka sannan da baitul muqaddas ko baitul muqaddas ana auna hawiha ko makamancinta wannan abin da yake karantarwa neman tabarruki da muyawara domin masallacin baitul maqdisi wato wata hidimta ce ta annabawa wata cibiya ce ta annabawa annabawa da yawa suna nan kwance a nan to mutum ya so abin ne shi kusa da watan al'adul muqaddasa ƙasa mai tsarki ƙasar annabawa to dan tabarruki da mujawara da su lakin ana tabarruki da mujawara da kabari kusa da kabarin wani salihin bawan Allah sai mutum ya wasinci in yayi baki a rufe shi kusa da kabarin wani malam wani ko shehu wani ko wani duka wannan abu ne mai tushe da asali to
حدثنا مهرون حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن ابن داوود عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال ارسل ملك الموت الى موسى عليهما السلام فلما جاءه سكه فرجع الى ربه فقال أرسلتني إلى عبد إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على مد ثوره وله بكل ما قحطت به يده بكل شعرة خلع قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يبني أن يبنيه من العرض المقدس رمية بحجر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت ثم لرأيتكم قبره لأريتكم لأريتكم لعريتكم قبره إلى جانب الطريق عند التسليم الأعظم حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة صنع قال أي رب ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الخطيب الأحمر وهذا الحديث محمود بن غيلان يا تقدم قال حدثنا عبد الرزاق إيش عبد الرزاق يا تقدم قال أخبرنا معمر yace ma Abu Rashid ya zantar da mu an ibn Tawus ne ya karbo daga ibn Tawus na Nabi ya karbo daga baban shi an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qal ya karbo daga Abu Hurairah yadda Allah tabbata gare shi qala shi ursila malakul mauti ila Musa an aika mala'ikan mutuwa zuwa wajen annabi Musa alaihi assalam abincin Allah ya tabbata gare su su biyu dawa dawa da malakul mauti da annabi Musa zuwa da alaihi assalam amincin Allah ya tabbata gare su su biyu dan kowanne yana da haƙƙin alaihi salam alaihi salam sai aka haɗi alaihi assalamu amincin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbata ga annabi Musa da shi mala'ikan mutuwa ne فلما جاءه ديزو النبي موسى عليه الصلاة والسلام يجي سكه النبي موسى يشير شير يتم إجبار سير إلى نجم ga mala'iku suna ta shakuli da mutane amma wannan sifar wadda annabi Musa har zai mara ba su bashi ba ta bace bace sifa ce ta adamiyai wanda suke ta shakkuli ce malaika jibril yanzu a sifar dan adam yana da yawa musamman yanzu akan siga ko kuma hai'a ko kuma wato abin abin nan sifa ta bije dukanni dihi ashabi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ummu da aisha ta gan su tare da manzo Allah sallallahu sun dade sai da dai dawo ta ce ka amma ya rasulullahi bihi ya wahala da kai yau kaga ka daɗe tsaye kun daɗe tsaye da ya ji yawon hada kai ce a kin gan shi ya ce a da ku kuma na kuna tsaye tare ne sai yanzu kin gan shi ya ce a da gan shi ba ni ya bane ne sa ba ni yau malaka ta biyu ya ce da kin gan shi da ya ansa ya ce bin ya rasulullah in an gan shi a ce na gan shi aisha na gan shi ne to yana fitowa cikin siga ta jin dukkan to mala'iku na wannan tashakkuli to irin shine tashakkulin da mala'ikan mutuwa yau annabi Musa annabi Musa yana bin magana wanda bai so sai ba ji yana marishi sai da a wata riwaya sai da idanun shi ta bulso ta fito saboda dannin mali to da kuma da suka ce to yanzu wannan karfi saboda an mare shi haƙiƙe shi da fita saboda yana cikin rigar ɗan adam ne ya fi shakuli da rigar ɗan adam don haka aka samu yi mishi haka wasu ka ce a koda yana cikin saboda an san ƙarfin tasarrufin mala'ika mala'ika na juyi ƙasa gaba ɗaya ya yi magari tsawa gaba ɗaya gari ya mutu yana cikin wannan ƙarfin na tashakkuli tasarrufi to amma ga shi kuma labarin shi har ijiya ta fita sai ka ce to abin da yasa nan yanzu wanda ya mai din nan ba Musa ba ba Musa ba ne shi hannun rabbani ne hannun da Allah ya gaje ne Allah ya riga ya gaje hannun da ba ya ce bawa na ba zai kushe bela kusanta ta da na bilbili haɗin soji sai in zamo hannu nan in zamo kafa da yake tafiya da ita in zamo hannun da yake damka in zamo idon da yake gani in zamo kunnensa da yake ji ma'ana jinsa in zamo jinsa don haka sai ya ji abin da ba kowa ke ji ba saboda jin Allah ya gane jin yanzu ba nashi bane sai hannun shi ya tasarrufin da ba kowa ke iyawa ba saboda yanzu hannun ba nashi bane wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama haka Allah ta lalace gaba da yadda da muke kasa ya watsa duk kafirin da ke wajen yakin da sai da kasar ta shiga cikin ido ne kafin kafa hannu ba sai ta shiga cikin idon shi kuma ta shiga har cikin zuciya tsoro ya kama haka Allah ta lalace ma ramai da illar mai dola kin Allah amma yace ba kai ne kai jiban nan ba lokacin da kai jiban kai ka san da ba Qur'ani bane rigima da za a yi na ba ta wa ma ramaita kuma ita rawaita to alqur'ani eh alqur'ani ne sai dai ka ce baka gane bane amma dai dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ayi mubaya'a da shi Allah ta'ala ya ce watan innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah Allah ta kai mubaya'a da shi inna ma yubayyi'una Allah ya ce to yubayyi'una abdallahi masu takdiri su kaddara yubayi kuna kasance yadullahi fauka aidihi bari ya ƙara duwala musu ya ji lokacin ya zuwa ya yi gwamna aiki to kaga wannan wani wato wani an shiga wata duniya ce da ba da ba kowa zai gane abin da ke to amma wannan tasarrufi Allah ya gaje gaba ta yi aiki irin aikin da ba a san gaba na haka ba wannan shi ne a wajen annabi Musa alaihi salatu wa salam saboda tasarrufi ne rabbani hannun ke yi don haka komai za ta yi da kuma Allah yake cewa ina cin abin da ba ku ci ina ganin abin da ba ku ci saboda cin rabbani ne ganin rabbani ne hannun shi ma bashin ko hannun rabbani ne za ka duk komai zai yi abin da ba kowa zai iya ba ƙafafun rabbaniye ne yanzu cikin awoyi sai su jami dubin yanzu cikin awoyi sai ga su al'ashi sai ga su dajin mutta sai ga su ina duka saboda rabbaniye ne eh Allah ya gaje su tasarrufin ba na su bane wanda aka san su da shi yanzu to shi ne annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya mare shi farja ila rabbihi kuma zuwa ga ubangiji fa qala ya arsaltani ila abdi ya ubangiji ka tura ni zuwa ga wani bawa ko gurin shi ne saboda zai ci shi a wasu insha Allah da zo ta sati sai a dora da shi muna fata da mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الأول والخاتم لما سر ناصر الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين